الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نوتا shida ga watan dulqa'ida shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da shida ga watan shida shekara ta 2022 zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala yan uwa a cikin wani littafi namu mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata har yanzu dai muna karatu ne a cikin alfaslu alfaslu arrabi fasali na hudu shine a alaqatu shaitan bil insan alaƙar da ke tsakanin shaidanu da kuma ɗan adam wanda malam ya koro mana bayani mun yi nisa a cikin babin har mun zo inda malam yake mana bayani game da tangisun naumi wa tahzinul muslim yadda shedan ke sawa mutum damuwa da kuma rashin jin daɗin bacci ya ta firgida shi da mafarkai kala-kala wanda malam ya kawo mana hadisai na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke bayani game da haka wanda daga ciki mun ji wasu daga cikin ladubba da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hore mu da su da mu kiyaye lokacin da muka yi mafarkin da yake bai mana daɗi ba ko mummunan mafarki to mun tsaya ne a hadisi na ƙarshe da malam ya kawo sai malam ya ce wa bi jam'i turqi hadha al hadisi wannan hadisan da muka karanta satin da ya gabata malam ya ce ta hanyar tattara hanyoyin waɗannan hadisai da muka kawo ko kuma wannan hadisi da muka kawo يتبين أن للرؤيا آدابا يستحب للمسلم اتباعها mala ya ce to zai bayyana gare mu cewa shi mafarki yana da wasu ladubba da ake so kowane musulmi ya bi su idan yi mafarki mala ya ce idan kanatin ru'uya saliha idan mafarkin da mutum ya kasance mafarki ne mai kyau mafarkin da ya daɗaɗa masa mafarkin da ya ga wani abu wanda ya faranta masa rai ko mafarkin da ya faranta wa wani nasa rai kamar yadda muka bayani satin da ya gabata ga abubuwan da zai kiyaye na farko yahmadullah alaiha na farko zai gode wa Allah madaukakin sarki akai me yasa zai godiya ga Allah madaukakin sarki saboda kamar yadda muka bayani cewa bushara ce da Allah madaukakin sarki ke yi musulmi abin alkhairi idan Allah madaukakin sarki ya so ya riske ke same ka sai Allah madaukakin sarki ya maka bushara tunda kai ba annabi bane ba za a yi maka wahayi ba ba za a sanar da kai abin da bai zo ba to sai Allah madaukakin sarki ya dan tsinkayar da kai a dan sanar da kai ta hanyar mai ta hanyar mafarki duk da dai kamar yadda ne bayani ba wai detail din abin za a kawo maka a ce za ka samu kaza ko za ka je waje kaza ko za ka hau makami kaza ba a'a dan haska maka za a yi kawai dan kaɗan kaɗan ga wani abu mai kyau ya same ka a cikin mafarki to wannan bushara ce da Allah maɗaukakin sarki ke mumi to idan kaga irin wannan a cikin mafarki in ka tashi sai ka gode wa Allah maɗaukakin sarki na biyu wa yastabshiru biha sai yi bushara da ita ma'ana sai samu wanda yake gani na kusa da shi ne kuma suna son sa ma'ana masoyansa ne sai musu bushara ce ai naga abu kaza da abu kaza a cikin mafarki babu laifi idan mafarkin da kai mai kyau ne bushara ce to babu laifi ka samu wanda suke masoyanka ne eh shi ma ba kowa ake gaya ba suka ce sai wanda suke masoyanka ne ka san za su yi maka fatan alkhairi sai ka sanar da su ka ba su labari yawa sai ka gaya musu kaga abu kaza kaga abu kaza babu laifi wa yatahaddathu biha liman yuhibbu duna mai ya karahu mala yace zai ba da labarin mafarkin ne ga wanda yake so ba wanda yake ki ba ma'ana mafarkin da ya ga abin da yake so a ciki ba abin da yake ki ba wa idza kanat ar-ru'ya makruha idan ku mafarkin da mutum ya yi ya kasance mafarki ne na abin ki abin tsoro ne abin firgitarwa ne ba daɗin ji irin wannan mafarkin ya ta'awwazu billahi min sharriha malai ce to babban abin da mutum zai yana tashi da zarar ya farka a firgice ko ya farka ba a firgice ba to sai ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki daga sharrin wannan abin da ya gani a cikin mafarki wa min sharri shaitan abu na biyu kuma sai ya ƙara neman tsari da kuma sharrin shaitan ma'ana neman tsari guda biyu ake idan mutum yi mafarki mara kyau neman tsari na farko shine da abin da ka gani a cikin mafarkin abin da ka gani mara kyau ya razana ka ya firgita ka to sai ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki da shi sannan abu na biyu kuma sai ka nemi tsarin wa shedani wa ay yatfula ay yasarihi thalathan sannan abu na uku yan uwa shine sai mutum yayi tofi a bangaren hagunsa sau uku in aka ce at-taflu shine tofi da za ka yi ya ɗan fitar da yawu kaɗan shi ne attafulu in aka ce kuma annafafu shi ne hura iska kawai ba tare da kowane irin yawu ya fito ba akwai bambanci tsakaninsu duk ruwayar da ka ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a yi annafafu ma'ana a yi busa kamar addu'o'in kwanciya bacci da muka karanta a baya za ku ga annabi cewa sai mutum ya yi busa a cikinsu to wannan kawai busa busawa mutum zai yi yawwa ba tofa yawo mutum zai ba in ka kama karanta ko sai ka dan busa iska ba tare da yawo ya fito ba sai ka shafe jikinka da shi amma a tafulu sai ka yi sai ka dan fitar da yawo kaɗan shi wannan ba hannunka zaka tofa ba bangaren hagunka kawai zaka juya ka ka tofa yawo ka dan tofa yawo sa uku tup tup tup shikenan kayi abin da aka saka na uku na abu na hudu wala yadhkuruha li ahadin ladabi na hudu da mutum ya kamata ya kiyaye shine kada ya ambata wa kowa irin wannan mafarkin in aka ce kowa ya shafi wanda yake son ka da wanda baya son ka makiyinka da wanda ba makiyinka ba kowa ma kada ka bashi labari eh idan ka tashi labari idan ka tashi daga bacci kada ka ba matarka labari kada ka ba abokanka labari kada ka ba mahaifinka labari kada ka ba mahaifiyarka labari kowa kada ka bashi labari kai shiru kawai waɗannan abubuwan da muka ambata su zaka kiyaye ka yi su sai ka ci gaba da harkokinka amma ba a ba da labari sannan abu na biyar wa yatahawwalu an jambihi sai kuma mutum ya juya daga ɓangaren da yake kwance a kansa idan kana kwance a ɓangaren jikinka na dama ne idan kana kwance ne misali a ce a kaikaice kana kwance a ɓangaren jikinka na dama to lokacin da ka yi wannan mafarki mara kyau kana farkawa bayan ka yi waɗancan abubuwan kuma sai ka juya daga ɓangaren jikinka na dama sai ka koma na hagu idan kuma akan ɓangaren jikinka na hagu kake sai ka juya ka koma ɓangaren jikinka na dama wa yaqumu fa yusalli sannan ladabi na shida kuma sai mutum ya tashi sai ya sallah ko raka'a biyu ce ya dan yi nafila sannan sai kuma ya ci gaba da baccinsa insha Allah ta'ala ba zai ƙara ganin irin wannan abin da gani a cikin mabacci a cikin mafarkinsa ba sannan abu na biyu kuma wannan abin da gani a cikin bacci ba zai cutar da shi ba insha Allah ta'ala inda ya kiyaye waɗannan abubuwa Allah ya sa mu dace yan uwa alal hafiz babban malami ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin littafin safatul bari yace qad zakara al-ulama'u hakika malamai sun ambata hikmata hadhihi al-umur hikimar waɗannan abubuwa ma'ana waɗannan ladabi guda shida da malam ya kawo mana yanzu wanda diya tsuntsunto su ne ya ciro su ne daga cikin hadisan da suka gabata malam ibn hajar ce to a cikin waɗannan al'amura kowanne ɗaya daga cikin su akwai hikimar da yasa shari'a ta shar'anta shi malam zai kawo mana su zamu ji su yace fa amal isti'azatu billahi min sharriha ya ce amma neman tsari da mutum zai yi daga abin da ya gani a cikin mafarkin fawabihun ya ce wannan abu ne da yake karara a fili wahiyar mashru'atun inda kulli amrin yukrahu ya ce wannan al'amari na neman tsari da dukkanin abin da mutum yake abin da yake abin ki a wajen mutum bala ya ce to wannan karara a fili yake shari'a ta shar'anta mutum ya nemi tsari a dukkanin abin da baya so anna Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun sai ce me fasta'id billah eh duk lokacin da ka dan samu wani zunguri ka dan samu wani dan zamiya ko dan abin nan daga shaitani sai Allah madaukakin sarki ya ce babban abin da zaka yi karbi da shaitani shine ka nemi tsari da Allah madaukakin sarki to shi sa duk lokacin da wani abu mara kyau ya zo wa mutum babban abin da zai yi shine nemi tsarin Allah madaukakin sarki a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine abin da mutum zai malai yace to hikima da ta sa aka ce mutum ya nemi tsari daga abin da ya gani daga cikin a cikin mafarkinsa saboda duk abin da yake mara kyau shari'a ta shar'anta mutum ya nemi tsari da shi abu na farko kenan abu na biyu wa amma listi'azati minash shaitan wa amma listi'azatu minash shaitan amma neman tsari da mutum zai na biyu shine neman tsarin da mutum zai daga shedani falima waqa'a fi ba'd turuq alhadith annaha minhu saboda abin da ya tabbata ne da wasu daga cikin wasu daga cikin hanyoyin hadisin na cewa shi mafarkin da mutum ya mara kyau daga wa yake daga shedan ne eh saboda hadisi daga cikin hanyoyin hadisin da makaranta mun ji cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wancan mafarki da mutum yayi mara kyau shedan ne kawai ya zo yake kokari ya firgita shi ya razana shi ya sa masa damuwa ya koma gefe ya kai masa dariya shi kuma abin da yake faruwa kenan saboda shedan akwai mugunta eh shi baya so ka zauna lafiya in dai kai musulmi ne za ga ya dame ka in dai musulmi ne kai zai dame ka musamman in kai musulmi ne mai ƙwarin bin Allah zai ta bibiyar ka idan musulmi ne wanda yake fasiki ko fajiri wani lokaci sai gaba abin da yake damun sa eh ba saboda shi ma wani dan karamin shedan ne ai eh shi ma wani dan karamin shedan ne zai ta abubuwan sa amma in kai aka ce za ka karatun alkur'ani za ka je masallaci za ka yi sallah za ka kaza to wallahi ka shiga uku a wajen shedan zai ta binka wasu wasi kala kala zai ta sa maka shi abubuwa marasa kyau zai taimaka abubuwan da ba shi kenan ba to sai kana cikin bacci sai ya zo ya tafargita ka ya tarazana ka sai kuma gefe ta dariya shi shi kenan burinsa ya cika Allah ya kyauta to shi sa dole a nemi tsari daga shi saboda me mafarkin daga gare shi yake idan ka nemi tsari daga shi sai Allah madaukakin sarki ya koran maka shi shikenan sai kai baccin kalami lafiya wa annahu yukhayyilu biha liqasdi tahzin al-adami wa tahwil alayhi shi shedan yakan suranta wa mutum wannan mummunan mafarkin ne da nufin ya sanya wa dan adam bakin ciki da damuwa wa tahwila alaihi da kuma sanya masa tsoro da razani at tahwil shine at takhwif ma'ana ya tsoratar da mutum ya firgitar da shi wa amma taflu mali ibn hajar yace amma at taflu shine tofin da mutum zai yi da aka ce da annabi yace mutum ya bangaren hannunsa na hagu sau uku faqala iyabu alƙali iyab al-yahtabi ya faɗa ya ce umira bihi an yi umarni da a yi tofi ne tsardan lishaitanin lari hadarar ru'uya al-makaruha domin a kori shi shaidanin da ya kawo wannan mummunan mafarkin da ba a bukatarsa ta haƙiran lahu wasu hiza'an don a ƙasƙanta shi don ya ƙasƙantar da mutum ya kuma yi mutum izgili wa khassat bihil yasar malai ce an keɓance hagu ne aka ce a yi a hannun hagu me yasa aka ce a yi a hannun hagu ba a ce a yi a dama ba tofin idan mutum ya tashi shi malai ce to an keɓance tofin da hannun hagu ne a yi shi a hannun hagu li annaha mahallul aqdari wa nahawiha saboda shi hannun hagu galibi za ku ga shi ne gurbin da yake gurbin kazanta da najasa da duk abu mara kyau sai a ce bangaren hagu eh duk abin da yake mai kyau sai ku ji an ce dama duk abin da yake mara kyau sai a ce mai hagu kun ga a ƙarshe ma ƙarshe ma ‘yan aljanna wanda shine gidan ni'iman da ya fi kowanne gida daɗi duk wani mumini duk wani musulmi burinsa ƙarshen sai kasance ina aljanna sai Allah maɗaukakin sarki kirawo ‘yan aljanna ashabul yamin ba haka bane ‘yan dama ƙarshen guri kuma mara kyau mara daɗi inda kowa yake gudun sai yake neman tsari da a wajen Allah maɗaukakin sarki daga wannan gurin shine wutar jahannama sai Allah ya kirawo ‘yan wuta da me ashabu shimali to duk inda dama yake zaka ga alkhairi ne duk inda hagu yake kuma zaka ga galibi bai fi abin nan ba shi yasa zaku ga idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi shiga ban daki sai shiga da kafar hagu saboda ina za a shiga gurbin najasa ne da gurbin da yake mara kyau gurin zaman aljanu ne da shaidanu sai a shiga da kafar hagu sai a yi addu'a idan ya tashi fitowa zai shigo kuma zai fito inda yake guri ne mai tsafta da sauransu sai ya fito da kafar dama shi sa kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kasance duk wani abu nasa mai kyau da dama yake fara shi hadisin da Aisha da yake cikin Bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai take cewa kana kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamu yin abu da dama yana kayatar da annabi eh duk abin da annabi zai da dama yana burge shi sai ta ce fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulli idan annabi zai taje kansa sai ya fara taje bangaren dama tukunna idan annabi zai sa takalmi sai ya fara sa kafar dama sannan ya mai da kafar hagu idan annabi tsarki ma zai wanka zai sai ya fara wanke bangaren jikinsa na dama ko alwala zai sai ya fara wanke gabansa na dama duk wani abin da yake mai kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da dama yake fara shi eh to wannan shine abin da ya kamata duk wani musulmi kuma ya koyi da shi duk abin da yake naka mai kyau da dama ake farawa na sha buga mana misali ko abu ne idan mutum zai bayar ka bayar da hannun dama kada ka bayar da hannun hagu yawwa idan karɓa ma za ka karɓa da hannun dama kada karɓa da hannun hagu irin waɗannan abubuwan duk abu ne da ya kamata a ce min kiyaye su to saboda bangaren hagu shine bangaren da yake mara kyau galibi sai aka ce to idan aka yi tofin saboda nan ne bangaren shedan a yi tofi bangaren da yake bangaren hagu malice amma tahawul amma da aka ce ka juya daga bangaren da kake zuwa wani bangaren lokacin da kaga abu mara kyau idan ka tashi sai malice falil falittafa'u bi tahawuli tilka alhali allati kana alaiha saboda abin da ake cewa at-tafa'ul at-tafa'ul shine kyakkyawan fata saboda kyakkyawan fata ta kana fatan Allah ya juya maka wannan abin da ka gani halin da ka gani a cikin mafarki zuwa wani zuwa waninsa shine mai kyau kaga abubuwan firgici da razani da tsoro a cikin baccinka to sai kai fata Allah madaukakin sarki yadda ka juya daga dama ka koma hagu to Allah ya juya maka mafarkin nan daga mara kyau koma mai kyau yan uwa ina fata an fahimta to alfalu kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yuhibbul fa'ala yana son kyakkyawan fata yana son irin wannan abu abubuwa ne guda biyu akwai akwai at-tasha'um akwai at-tafa'ul at-tasha'um shine camfi camfi shine mummunan abu idan ka fito mutum ya fito daga gida ya ga wani abu mara kyau to sai ce ka yau ranar ba sa'a kun ga rashin sa'a ai abu ne mara kyau to wannan camfi kenan idan mutum ya fito daga gida sai ga wani abu da ya burge shi mai kyau sai ce to yau insha Allah ta'ala akwai nasara wannan kuma at-tafa'ul kenan ɗan uwa fahimci bambancin su kuwa wancan akan abu ne mara kyau addinin musulunci ya hana shi annabi addinin musulunci ya hana shi ne ake ce masa at-tashabu kuma at-tiyara camfi kenan haramun ne camfi a cikin addinin musulunci eh dan annabi ya ce wanda ya shiga aljanna mutum dubu saba'in bi ghairi hisabin wala azabin wala iqab za su shiga aljanna mutum dubu saba'in ne ba azaba ba hisabi suna zuwa za a ce musu udkhulul jannata Allah ya samu daga cikin su duk fa abin da ka gama a duniya da ka je ba hisabi ba diyar da za a tsaya din ta auna aiki kai ba za a yi maka shi ba ba tuhuma kawai cewa za a tafi wuce wuce wuce kaga an ka samu wannan ai ka rabauta to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda za su samu wannan banda mai canfi duk mutumin da yake canfi ba zai shiga cikin waɗannan ba duk wanda yake canfi ba shi ba shiga cikin irin waɗannan mutane to kaga ashe canfi matsala ne to ɗayan kuma shine alfa'alu shine kyakkyawan fata shi annabi yana son sa eh annabi yana son sa an ka fito daga gida sai ka ko ka tashi sai ka sai ka je yanayin yanayi ne mai sanyi yanayi ne mai daɗi sai ka ce ka yau alhamdulillah da alamu da akwai alamun nasara to wannan abu ne mai kyau eh abu ne mai kyau insha Allah ta'ala to irin wannan ne sai mutum ya kyakkyawan fata cewa Allah ya juya masa ya canza masa wannan mummunan abin da ya gani a cikin mafarki mara kyau zuwa ga mai kyau sakamakon juyawar da ya yi daga bangaren jikinsa na hagu zuwa bangaren jikinsa na dama ko daga dama zuwa hagu kyakkyawan fata kenan mala ya ce wa amma salatu amma sallar da aka ce mutum ya yi falima fiha min at-tawajjuh ila Allah wal luju ilayhi saboda abin da ke cikin sallah na fuskantar Allah maɗaukakin sarki kai tsaye walluzu ilahi da kuma fakewa zuwa gare shi don duk ibadu da ɗan adam yake gabatarwa da musulmi yake yi ba ibada mafi mahimmanci sama da sallah kamar yadda kowa ya sani eh sallah ce za ku ga ibadar da kai tsaye idan ka kabbara ta Allah maɗaukakin sarki kamar yadda annabi ya bada labari Allah maɗaukakin sarki zai fuskance ka gaba ɗaya eh ba zai Allah maɗaukakin sarki ba zai rabu da kai ba sai idan ka kawo da kai malamai suka ce abin da ake nufi da kawo da kai shine zuciyarka ta juya ta tafi ta daina tunanin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya kyale ka wasu malaman kuma suka ce idan mutum ya juya kamar yayi waiwaye yana kalle kalle to sai Allah madaukakin sarki ya kyale shi amma lokacin da mutum ya ce Allahu akbar ya kabbara sallah to Allah madaukakin sarki kai tsaye ya fuskance shi haka hadisi ya tabbata to ita ce addu'ar da ita ce ibadar da take mafi kusanci dan adam ga Allah madaukakin sarki musamman lokacin da mutum ya sujada Allah madaukakin sarki ya ce wasjud waqtarib ka yi sujada ka ƙara kusanta ka ƙara zuwa dab da Allah madaukakin sarki to don lokacin da mutum ya sallah lokaci ne da mutum yake ƙara samun kusanci wa Allah madaukakin sarki yan uwa mu sani cewa kuma lokacin da kake samun kusanci wa Allah madaukakin sarki nesa kake yi kuma da shedani kana samun kusanci da Allah ne san shedan kuma yana nesa da kai kaga wancan mafarkin wa ya kawo maka shi shedan ne to babban abin da aka kori shaidani shine ka nemi kusanci wa Allah madaukakin sarki sai ka tashi ga sallah raka'a biyu malai yace wannan magana da aka dauko daga Fathul Bari ta ta take a nan wajen duk wannan maganganun maganganun daga Qalal Hafiz zuwa nan wajen malam Wahid ya dauko su ne daga littafin Fathul Bari na Al-Sheikh Ibn Hajar Al-Asqalani malai ce amma sifatul isti'aza faqad qala ibrahim an-nakhai amma siffar yadda mutum zai nemi tsarin dan wani zai tambaya ce to ya mutum zai nemi tsarin an ce mutum ya nemi tsari daga abin da ya gani neman tsari daga shaitan dama abu ne sananne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nadruwa ta tabbata amma neman tsari neman tsari daga abin da mutum ya gani na mafarki wannan irin lafazi mutum zai yi amfani da shi ya nemi tsari shine malam zai kawo mana maganganun malami malaci qala ibrahim an-nakhai ɗaya daga cikin manyan malamai magabata daga cikin malaman tabi'ai shine Ibrahim an-Nakhai alaihi rahmatullah yake cewa idza ra'a ahadukum fi manamihi ma yakrahu idan mutun yaga abin da baya so a cikin mafarkinsa abin da yake ki a cikin mafarkinsa falyaqul idza istayqadha ya fada ya ce idan ya tashi daga bacci a'udhu bima azat bihi malaikatu malaikatullahi wa rusulihi min sharri ru'yaya hadhihi ina neman tsarin Allah ko kuma ina neman tsari da abin da mala'ikun Allah da manzanninsa suka nemi tsarin Allah da shi haka Ibrahim na iya faɗa sai ka ce ina neman tsarin Allah da abin da mala'ikun Allah da manzannin Allah duka suka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki da shi daga sharrin wannan mafarkin nawa ayyusi bani min ha ma akarahu fi dini wa duniyaya kada wani abin kada wani abin ki ya same ni a sakamakon wannan mafarki a duniya ta ko a lahirata sai mutum ya faɗi wannan قال الحافظ ابن حجر كتوى أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيحة وأن أثر دا أكا, أكا ساموش دا إبراهيم النخعي سعيد بن منصور شيا بتدشي دا أبو بكر ابن أبي شيبة دا عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني أتكم مصنفات ناسو malam ibn hajar ce kuma sun rawaito shi ne daga dukkaninsu da isnadi wanda yake ingantacce qala an-nawawi babban malami imam an-nawawi alaihi rahmatullah yace wa amma qawluhu amma fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace fa innaha la tadurruhu idan ka kiyaye abubuwan da muka faɗa wancan mafarkin da ka gani ba abin da zai cutar da kai da safe da safe idan ka tashi babu abin da zai cutar da kai sakamakon mafarkin da kai ma'anahu abinda wannan gabar take nufi shine annallaha ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki ja'ala hadha sababan li salamatihi min makruhin Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan abubuwan da kai na a'udhu billahi da juyawa da sauransu sababi ne ko dalili na kubutar mutum daga dukkanin wani abin ki wa yatarattabu alaiha kama wa ya tarattabu alaiha da dukkan abin da dukkanin abin da zai zo a sakamakon shi mafarkin babu abin da zai cutar da kai kama da ala sadaqata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sanya ko kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya sadaka wiqayatan lil mali ta kasance kariya ce da dukiya wa sababan li dafa'il bala'i kuma sadaka dalili ne da yake tunkuɗewa mutum bala'i wannan maganar ta tike anan wajen ita malam ya dauko ta ne daga littafin Imam nawawi sharhin da yawa sahihi Muslim wato abinda malam yake cewa shine a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sanya sadaka dalili ce da take kare dukiya kuma sadaka dalili ne da yake tunkuɗewa mutum bala'i wannan al'abarin haka yake yan uwa ita sadaka ibn al-qayyim yana da wata magana mai kyau da ya faɗa a cikin littafinsa al-wabil tayyib min al-kalim at-tayyib yake cewa ita sadaka ‘yan uwa duk mutumin da yake sadaka wani dalili ne da Allah maɗaukakin sarki yake tunkuɗe masa dukkanin wasu bala'ai da musibu wanda ya sani da wanda bai sani ba sau da yawa wasu bala'ai sukan tunkaro ka gadan-gadan za su halaka ka ko za su tafi da dukiyarka ko wani abu naka amma sakamakon sadaka da kake ɗauka ka bayar wani abin da kake yi don ka kyautata wa wani ko ka taimaki wani ko ka fitar da wani daga cikin kunci ko matsi baka sani ba sai Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe maka wancan abin ibn al-qayyim yake cewa ƴan uwa ba wai ga musulmi ba wai ga musulmi mai bin Allah kadai ba hatta fajiri da azalimi da fasiki in yana sadaka Allah zai tunkuɗe masa bala'i ba kai da kake bin Allah ba ibn al-qayyim yace kai ba ma waɗanda ba har kafiri ma har kafiri idan kafiri zai yi sadaka ya kyautata wa wani wani yana cikin bala'i da kunci ya fitar da shi daga ciki ya sa masa farin ciki a cikin ransa to idan wani bala'i ya tunkaro shi wannan a duniya kenan to Allah madaukakin sarki sai ya kauta masa da bala'in nan wallahi wannan fa kafiri kenan da yake cewa Allah uku ne ko wanda yake cewa ba Allah kuma kai da kake cewa Allah ɗaya ne shi sa akwai alheri yan uwa a cikin sadaka wallahi yan uwa akwai alheri a cikin sadaka sosai mutanenmu ne ba su gane ba amma inda a ce mutanenmu sun san abin da ke cikin sadaka da da mutane ba su rinka ɓoye dukiyarsu ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ma na kasa malum min sadakati dukiya ba ta taɓa tawaya ba dukiya ta ragu ta ƙare saboda mutum yana sadaka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe faɗi wannan ce dukiya wallahi ba ta taɓa ƙarewa ko a ce ta ragu ko ta samu tawaya saboda mutum yana bada ita ba kullum idan kana bada sadaka wallahi Allah ƙara maka yake ko ka sani ko baka sani ba ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya ga dama ƙara maka yake ƙara maka yake shi sa akwai wani littafi na Ibn al-Jawzi Abdurrahman Ibn al-Jawzi mai suna Kitabul Birri Wasila Kitabul Birri Wasila yake kawo wasu kissosi a cikin littafi na yadda Allah maɗaukakin sarki yake ajewa yake tunkuɗewa wasu mutane bala'ai sakamakon ba da sadaka da suke iso shi ne da galibin su a basu da isnadi amma dai za ku ga babu laifin yusta anasu biha za a ɗan iya ɗebe kewa da su barin ba misalin kisa guda biyu daga ciki yace akwai wani mutum a lokacin annabi salih alaihi salam daga cikin samudawa kenan ko ya kasance azzalimi ne yana cutar da mutanensa sosai duk mutanensa ba sa son saboda mugu ne yana cutar da su har sai dai kasance abin ya kai sun yi mitin suka samu annabin Allah suka ce tun daga annabin Allah a cikin mu je mu kai kararsa suka je suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gawa ne ba shi da ake sai cutar da mu saboda ka roƙa mana Allah akan sa Allah isan mana su annabi sallallahu ya ce ku tashi ku je Allah madaukakin sarki ya isa muku shi suka tashi suna suka tafi suna munna suna jira wani bala'i kuma sifa afka wannan mutumi wannan mutumi abin da yake yi shine yakan shiga daji zai yi ice ya je ya siyar shine sana'arsa to wata rana lokacin da aka yi wannan abin a ranar ya fito zai tafi je icensa da gurasa ko wani abinci a hannunsa guda biyu yana ci ya ci guda ɗaya sai ga wani mabukaci yana bukatar gurasan nan shi ma sai ya fasa cin ya ɗaya sai ya ɗauka sai ya bashi sai ya sadaka da ita sai ya tafi ya je yau icen salami lafiya ya ɗaure kayansa ya ɗauko ya shigo cikin gari ya je aje ya gaba da harkokinsa mutane suka ga har rana ta faɗi mutumin nan ba abin da ya same shi sai suka ƙara kawo ƙara wajen annabin Allah annabi sali suka ce to ko wannan mutum fa ba abin da ya same shi annabin Allah kawai ga abin da ka faɗa sai annabin Allah shi kansa tsaya sai ya mamaki sai ya ce a kirawo shi to da aka kirawo shi ya ce kai yau me ka aikata da zaka fita ya ce shi ba abin da ya aikata ya san dai lokacin da zai fita ya ga wani mabukaci ya ɗauki gwarasa guda ɗaya ya bashi sai ce ina isan da kayo ya ce yana gida ce je ɗauko shi ya je ɗauko ya ce kunce yana kuncewa ɗaya daga cikin itatuwan da ya yi sai ga wani kumurcin miciji baki kirin ya sar ɗaya daga cikin ita ya bakin sa ya rike a ciki ya mutu sai ce kaga wannan to wannan rabanka ne Allah madaukakin sarki an gije maka shi ya din kuɗi maka shi sakamakon sadakacin da ka bayar haka ya kawo wannan kisra a cikin wancan littafi nasa fasiki ne wannan ku duba abin da yake mutane amma Allah ya Allah ya daga masa kafa saboda me saboda sadaka saboda sadaka Allah madaukakin sarki ya daga masa kafa haka ya kawo kisar wani mutum an samu ambaliyar ruwa ya shiga ruwa ya ci tafiya kawai sai jirgin ya fara ambaliya duk mutanen da suke jirgin babu wanda bai halaka ba duka sai shi kadai shi kadai ne ya samu dan allan jirgi ya rike shi ya koro shi ya kawo shi gaba ya samu ya fito to da ya dawo gida sai ke ba mahaifiyarsa labari cewa Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni ya umma ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai mahaifiyarsa ta daga hannu ta godiya wa Allah madaukakin sarki ta ce lokacin da kai tafiyan nan na dauki sadaka dinari kaza ko kuɗi kaza na bawa mabukaci na ce Allah madaukakin sarki ka kare min ɗana ka kubutan min da shi akan ruwa yake ko kuma akan ƙasa yake to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai daga gare shi akwai kisoshi masu ban sha'awa irin wannan da yawa da ya kawo a cikin wancan littafi nasa idan yan uwa samu su karanta yana da amfani kwarai da gaske abinda da nake so in kai mu zuwa gare shi yan uwa shine sadaka hanya ce da Allah madaukakin sarki yake yayo mutum bala'i da masifa da ita eh kuma sadaka na sha mai ta yan uwa ba dole sai mai kuɗi ba ba sai kana da kuɗi zaka yi sadaka ba gwargwadon abin da kake da shi kai sadaka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ko da tsagin dabino ne ka nesanta kanka daga wuta ka kiyaye fuska ka kada ka bari ka shiga wuta ko da dabino guda ɗaya ne da kai ka tsaga shi ka ba da rabi ka ci rabi eh kama a ci kana da naira ashirin ka tsaga ka ba da naira goma kenan ka ɗau naira goma in za ka iya in ba za ka iya ba gwargwadon imanin ka ɗauka ka bayar kada dai ka kasance ka zauna baka sadaka eh baka sadaka kai kawai kai zumbuli ne ka kammar wata eh kai daga kai sai kai da kai sai kai kuma sadaka mataki mataki ce yan uwa idan ka je kai yau ce fa ne a gidanka aka ci kai sadaka an fahimta idan ka ɗau kuɗi ka ba mahaifiyarka sadaka kai babanka sadaka kai ka ba ƙaninka sadaka kai wanka sadaka kun ga irin wannan sadakar to ta fi kowace sadaka falala kuma Allah ya fi santa sama da kowace eh Allah ya fi santa sama da kowace yan uwa ka ba matarka ƴaƴanka mahaifinka mahaifiyarka wanka ƙaninka wanda suke wannan na jikinka wanda kuke da jini da su Allah madaukakin sarki ya fi san irin wannan sadakar sama da kowace idan terara kana da hali wanda suke wajen mabukata su ma a tuna da su kada a manta da su eh amma dai sadaka yan uwa akwai albarka a cikin ta Allah madaukakin sarki ba mu ikon yin sadaka to ina gani anan zamu dakata yan uwa insha Allah ta'ala sai gobe a sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نعم